الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da goma ga watan biyu sha ɗaya ga watan biyu wanda ba ta bani sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen sura satin da ya wuce sura ta hamsin da ɗaya yau za mu tashi farkon sura ta hamsin da biyu suratul tur suratu tur makiyya malamai sun ittifaki gaba daya kan cewa sura ce da Allah ya saukar da ita a Makka sannan kuma tana da ta samo sunan nata ne daga cikin sura da ita aka bude wa tur shi sa ake cewa suratu tur sannan kuma suratu tur tana da ayoyi 49 a lissafin mutanen Sham da Kufa a lissafin mutanen basra kuma tana da ayoyi arba'in da takwas sannan a lissafin mutanen maka da madina ayoyin ta arba'in da bakwai suratul tur ita ce sura ta saba'in da biyar a jerin sauka sannan ta sauka tsakanin surori guda biyu tsakanin gabanin wato suratul mu'minun bayan suratul nuh wannan sura kamar da muka faɗa sura ce da take kunshe da ayoyi arba'in da tara amma tana da kamar episode guda hudu aya ta daya zuwa ta sha shida abinda take magana a kansa daban da ta ta sha bakwai zuwa ta ashirin da takwas shi ma abin da yake magana a kai daban daga ashirin da tara zuwa arba'in da biyu abin da take magana daban arba'in da uku zuwa arba'in da tara shi ma wani episode din da wanda ɗauko ta yi magana a kai to wannan ita ce suratul tur sannan babban jigon ta tana bayani akan tauhidi da girma da daraja na annabi alaihi salatu wassalam akwai hadisi daga Jubair bin Mut'im da yake cewa ya ji annabi alaihi salatu wassalam yana karanta suratul tur a sallan maghrib yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu ban taba jin wanda yake annabi alayhi salatu wassalam dadin wato can sauti ko dadin karatu fiye da annabi alayhi salatu wassalam wannan hadisin bukari ya rawaice shi a cikin littafinsa daga tayin jubairu bin mudayyim din to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake wa suri Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da asur malamai sun tattauna akan abin da ake kira da wannan asur din wasu malamai suka ce ana nufin dutse kowanne Allah ya rantse da dutse wasu malamai kuma suka ce kamar yadda ibnu abi hatim ya kawo a cikin tafsirul qur'an al-azim da abdurrahman mansur na imamu suyuti haka nan imamu tabari shi ma yana da wannan maganar da cikin maganganun malamai cewa a tsor dutsen da ake nufi shine dutsen da tsirrai ya fito a kansa da shi Allah ya rantse ba kowanne dutse ba sai wanda tsirrai suka fito a kansa shine a tsor wasu kuma tafiya Allah ya rantsuwa da a tsor dutsen nan tsuru sai na wanda annabi Musa alaihi salam ya yi munajati da Allah Allah yake wa tini wa zaitun wa turi tini wannan dutsen ake nufi to wayannan maganganun gaba ɗaya malamai sun yi su wasu ce dutse kowane wasu ce dutsen da tsirrai suka fito a kansa wasu kuma suka ce dutsen da annabi Musa ya gana da Ubangiji madaukakin sarki shine tsuri tini to Allah ya rantse da dutse wa kitabin mastur Allah kuma abu na biyu yayi rantsuwa da littafi wanda yake wani abin rubutawa wanda aka rubuta shi ma kitabin mastur malamai sun karu juna ilimi wasu malamai suka ce ana nufin lawul mahfuz Allah ya rantsi da lawul mahfuz shine kitabin mastur littafin da aka rubuta wasu malamai suka ce wannan magana tana da rauni abin da ake kira da kitabin mastur shine littafin da Allah madaukakin sarki ya ce ya sa wa kowane bawa wanda ake rubuta aikinka na alkhairi ko na tsiya wanda Allah yake wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba wannan littafin ake nufi wanda za a zo ranar al-qiyama kowa ya karanta abinsa wasu malamai suka ce abin da ake nufi da kitabin masu shine al-daura kaga ba shi ra'ayin cewa at-tur tur ne su ne za ki yadda da wannan ra'ayin da biyu cewa in an rantse da dutsen da annabi Musa ya munajati da Allah to sai kuma a ce ya kuma rantse da littafin da ya saukar wa annabi Musa su masu wannan ra'ayin da uku su ne masu wannan wasu kuma ka ce a'a al-kutubul munazzala duk littattafan da Allah ya saukar daga sama a taura injila zabura duka littafin da Allah ya saukar shi ake nufi da su Allah ya rantse wasu malamai kuma suka ce a kitabin mas'ul shine alqur'ani domin da Allah ya zabi dutsen da yafi kowanne daraja da kima ya rance da shi sai ya zabi littafin da yafi kowanne kima da daraja ya rance da shi da alqur'ani domin ga gidan mas'ul a rubutacce ne a hannun mutane har malaiku ba domin Allah ya ce fi suhufin mukarrama marfu'atin muqahhara zai ce bi ayyi sabaratin kiramin bara saboda haka ta a hannun mala'iku akwai alqur'ani saboda haka shine kitabin masto sai Allah ya ce hiratin mansur sannan wato Allah wanda yake a cikin ran shine wasu suka ce takaddu wai kuma suka ce a a rakin shine fata jimammiyar fata da ake rubutu da ita domin kaga farkon karan fari an tattara alkur'ani hawa biyu ko uku karan farin annabi alayhi salatu wassalam ba wato tunda ummiya aka turo shi zuwa gare su ba ta rubutu ba ta karatu wanda bi ba aka bil ummiyina rasulan ko minhum yatlu alaihim ayati saboda haka ba ta rubutu ba ta karatu hadda ke qur'ani ake a lokacin annabi alayhi salatu wassalam kutabul wahi gaba ɗayan su ba su mutum goma sha biyu ba ba su rubuta wahayi su zai dubi da sabit ne su sai na Ali su Muawiya bin Abi Sufyan su ne ba su kutabul wahyi din ba kowa bane kowa duk wanda ka gani da Qur'ani to akan shi aiki ya fi yawa fiye da haddar ba duk wanda ya haddace to za ka ga yana aiki duk wanda ya haddace za ka ga yana aiki da wanda ya haddace to saboda haka rashin din da suke ce wannan ababen da ake rubutawa manshur wanda ya yadu a gurin mutane shi ake nufi shi ne abin da Allah ya rantsuwa ne to ma cewa a taurace ya zaki da wannan ma'ana domin rak kaga wato am takaddu aka ce shi kusa kuma a taura a hallina aka dole ta wa katabna lahu bil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan saboda haka kaga ita a hallina ce shi za wanda ke warware zance suna zuwa kan wannan gurin take ba a taura ake magana a kai ba qur'ani ne domin shi ne zuwa takaddu da Allah ka faɗa da wato zangar da dabino duk an rubuta qur'ani saboda haka shine rakin mansur abu na hudu da Allah ya rantsuwa da shi da yake wal baitul ma'mur Allah yana rantsuwa da ɗakin da yake abin rayawa ko da yake cikin raya shi ake hadisi Abu Hurairah kamar da Ibn Abi Hatim ya kawo a cikin tafsirin sa shine Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa al baitul ma'mur wani ɗaki ne da yake a sandar Ka'aba a sama ita ce Ka'abatu ahli sama Ka'aba ta mala'ikun da suke sama annabi alaihi salatu wasallam yake mala'iku dubu saba'in ne kullum suke kewaya ta dubu saba'in din farko bas din farko sun kewaya suna nan suna jira a dawo kansu su yi saka round har yanzu ba a dawo kansu ba kuma annabi yace har kiyama ta tashi ba za a dawo kansu ba shi ta dan adam idan ya kalli kansa idan ya ba Allah kansa yawa in bai bi shi ba ba kansa yawa domin masu bautawa Allah madaukakin sarki wanda ba la ya asuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun sun bi yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu saboda haka ba Allah kawai ka zauna lafiya rashin bin Allah ba abun da zaka rage wa Allah sai ka sai wa ka ba Allah to baitul ma'mur din nan shine wanda annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa yake sanda aka Isra'ila da ni an nuna mun wani tsaki kamar Ka'aba sai ya tambaya sai aka ce masa shine baitul ma'mur yace sai ga annabi Ibrahim alaihi salam a cikin gida a cikin wannan baitul ma'mur din ya jingina bayan sa sai zaman bakwai shine wala yake cewa ta goma shin da Allah ya wa annabi Ibrahim kenan aljaza'u min jinsil amal saboda haka shine yayi tawayiya wajen gina Ka'abar kasa to ta saba kuma bari bari ya more ta tunda ta kasa shi yayi cikin tsawayyar gida ta to ta zama kawai wannan gida din ta a jikin ka aka ce an ganji ya dingi da bayan sa a jiki a jikin da take kamar da ibnu abi hatim ya kawo to shine baitul ma'mur sai Allah yake wasaqatil marfu' da rufi wanda yake madaukaki waja'alna sama'a saqafan mahfuba Allah yake mun sanya sama ta zamto wato rufi ne wanda yake abin kiyayewa السقب المرفوع شيء سبع الله يا ربي ده سبع ربي sannan wal bahri al masjur Allah madaukakin sarki ya rantse da koji teku al masjur wanda yake al mamlu wanda yake ka shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu kuma ta biya wato al bahri al masjur shine ba inda yake ci da wuta sai kuce amma ta kama da wuta wato ruwa dirran da kaga wuta daga kogi ai wato al'amari ya ya lalace eh shi da Allah ya yi shamsu kowira wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan anjaru usilat wa idan wuhuj ujrat wa idan biharu sujirat ranar alkiyama ne za ka ga kogi ya kama da wuta ba daidai bane a ciki ba kalazir ba ba gas ba wannan ruwan da kake ji idan mutum ya gawa da wutar nan yake shiga ya tsira to ranar da ganin wutar za ta tau gobara daga kogi ka za da awari ya ya girmama to shine wal bahri al masjur wasu malamai suka ce al masjur shine al yadi kogin da yake bushashe Allah yana rantsuwa da kogin da zai bushe ranar kiyama kaga dai kudin girman da ta bushe kamar ba ai ba shine ibn al-qayyim yace gaba ɗaya maganganun uku ba cin kawai domin idan ruwa ya kama da wuta yana ci balbalbal bayan ya gama cika cikakke ne sannan ya kama yake in Allah ya dan yana ci din nan ai zai bushe yake duk magana da abu kun zai faru yana ruwan nasa zai kama ya cika din zai kama da wuta sannan sai kuma ya bushe shine al-bahr al-masjur sai Allah yake inna azaba rabbi lawaqi lallai azabar ubangijin ka mai tabbatuwa ne lallai azabar ubangijin ka sai ta tabbata malahu min dafiya ba shi da wanda ya isa ya hana ta sakowa sannan idan ta sako ba wanda ya isa ya tun kuɗi ta shine malahu min dafiya duka biyu ake nufi ba wanda ya haɗe ya hana azabar zuwa sannan idan ta zo ba wanda ya je ya hana ta zuwa ta samu wanda aka yi nubin ta samu shine malahu min dafiya sai Allah ya ce yauma kamar ka tambaya yau sai hakan za ta faru sai Allah ya ce yauma tamuru sama'u mawran ranar da sama za ta jujjuya iya juyawa kaga dai yanzu Allah da kansa yake tambaya da kansa yake cewa kaga sama hal tara min tafawut ka taba ganin wani aibu a jikin sa tsagewa ko wata kula babu to amma ranar duk wani abubuwan da Allah yake ta faɗa akan sama shi sai ya faru sama za ta juya ta jirkice iya jirkicewa wa tasiru jibalu sayra sannan kaga duwatsu na tafiya ba ji a karatun mu na na ummatul akam muke cewa dutsen uhudu dutsen uhudu a kafa za ta tafi awa nawa muka ce awa uku za ta kana tafiya kafin ka kewaye a mota kuma muka ce malamin mu Dr. Bakir a Malburkan ya da wani malamin yace wani malamin su ya gaya musu a mota minti 28 yana gudu a kai sannan ya kewaya sai ka aura daga nan zuwa ina ne za ka a minti 28 iya girman dutsen Uhud kenan zuwa gano ko to ba gosulo ba komai ba ba kana tsaya ba kawai tafiya kake girman dutsen Uhud kenan to a ranar za ka ga dutsen Uhud wallan tana wani jalan da goran dutse dama ma'aunin da ake faɗa shi ne jalan da goran dutse sau 40 shi ne girman dutsen Uhud kawai shi ba wannan a tafi ne to ranar za ka ga dutse na tafiya wa tasirul jibalu khairan sai Allah yake fawaidu lallai azaba ta tabbata yawma idin a wannan ranar lil mukaddibin gaba ta kariya ta wayannan abubuwan da Allah ya faɗa shi kuma kare ta alkiya ba har wa sai mutum ya faɗa ba akwai misalin hal akwai makal akwai wanda aikin sa shi yake nuna bai da alkiya ba aikata za ka gani shi bai a baki bai faɗa ba amma abubuwan da yake ya nuna bai da alkiya ba domin akwai abin da za ka ga in mutum ya yarda da Allah bai kamata ya yi shi ba to ma da yake yusimu da ala bil makhluqatihi Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama cikin halittunsa duk abin da Allah ya ga dama zai rantsi ne kai ne dai aka baka doka a hadisin muslim man kana halifan bali alif billahi aw yasmi duk wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko gumbe ba a rantsewa da mala'ika ba a rantsewa da annabawa irin maganar da dai jiya cewa akwai noms an kalta kalta an noms din nan da ya rasa mutane kaga yanzu ai ya bu jiki gaba daya mutum ya ce na rantsi da Allah da Annabi amma a musulunci ba ke domin annabin ne ya hana kai da ya yi wa hijira ya da Madina sai ji mutane na rantsuwa da iyayensu ba shin ya ce na rantsi da babana hadisi Umar dan Khattab annabi ya ce daga yau Allah ya hana ku rantsuwa da iyayenku maza da kuke rantsewa da su duk yau duk wanda zai rantse rantse da Allah ko ya shiru da bakin sa haka annabi to amma kaga sabo da yawa za ka ga mutum har wani lokacin wani malami za ka ji yana wa'azi yana na rantse da Allah da annabi kaza saboda sabo yau da gobe ta bu jikin sa ta ki huda rantsuwa da Allah kadai ake yi kuma me yasa saboda wato janibin Allah ne shi kadai me yasa kuma annabi ne ya hana sannan rashin rantsuwa da annabi ba rashin girmama shi bane girmama annabi shine karka rantsa da shi domin ya hana ka shine girmama annabi alaihi salatu wassalam ko ka ji ana dan Allah dan annabi shi ma nawa ne da annabi ya hana ka wannan amma mun riga mun saba wani ma a yanzu ba kai wasa ban kai gaya mai wannan sai ba wata fasara domin an saba banda yanzu da ake karantarwa akwai da an kace ba a rukuwa da annabi da ake baka ga annabi amma yanzu duk mai wayewa da karatu ya san ba haka bane annabi ne yana kai ne dai jahilci da yana ka gano cewa ba a rancewa da annabi ba kuma a bakiya ne soyayyar annabi shine in ya hana ka abu ka hannu to ya ce karka rantsi da shi karka yi magiya da shi ne ka'ida shafin ilaha wa anta tazamu hubbahu haka nan shafin nabiyya wa anta tazamu hubbahu لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع kana saba wa annabi kuma kana riya cewa kai masoyin sa ne da soyayya ka ta gaskiya ce da ta bi annabi domin shi masoyi ga masoyi biyayya yake ba na sha ba da wannan misali budurwa yanzu tana son saurayi in yace kin ga layin nan kullun anan muke zama ki daina bi Allah ta daina babanta ya ce ta daina bi ta ki babu ta ta hana ta bin layi ta ki amma saboda wannan saurayin yanzu za ta bi za ta daina saboda ya ce baya so ki daina ji da layi kaza kin ga kullu ana yake zama ba na so a cikin lanki zaman makokin da ba gawa ake sai ta daina saboda ni tana in ba ta son sabi za ta yi dan ya ga duk abin da zai yi yi dan ba ta kunta tawar sai ta bu wallahi to saboda haka biyayya ga annabi alaihi salatu wasallam shine in ya hana ka abu kanu wa yaqiba inda amrihi wa nahyi haka mai lalabi yake in Allah da manzo suke ma umarni ko hali to kamo umarnin in hali ne kuma ka hali to abu ya saba yau da gobe amma idan mutum ya sa a ransa zai gyara to za ka gyara ta shi ne aida ɗaya ne su wannan ɗaya ne kaga mutum ya zo wato za ka ga musamman to wanda ya ji a gari ma shi ba wancan watakila bara ya tashi asali yana yi ko makarantar bai faɗa ba kaga mu a kasar Hausa mutum ya zama miskini sai kawai a kai ya bara lokacin da wata baiwa Allah rawar da sunanta captain shine yake sai ta kai ta primary a kanan nan aka yi ita take faɗa da bakin da ta zama dokta yanzu saboda haka da ta dauki wannan yar za ta kai ta gurin wata wani already masta gurguwa ce an samu matsala wajen haihuwa sai rika mata sai ta dan jaji dai halaka sai mutum da kansa yake hajiya ba da ba ki shawara ba ki shawara ai kamata yayi wannan cikin ta kawai ki aje ta a hanya sai ba bai wa Allah nan take na rance da Allah ba almajira na ai ba aka ta gaya mata ta bude baruta ta rika fada tace kai da za ka karbace ni kaza kaza sai ka fada kun san nan da nake muku yanzu yarinyar nan gurguwa ce amma dakta ce a lokacin ta gaya wa wannan yadda wasan tafi ni dokta na haifa haka ta gaya mar wallahi ta zo duk abin da za ta iya yi ta yi ta dora ta kan wannan abu sai da yarinyar nan ta zama abin da ta zama na manta har sunan ta fada hira aka yi ita take fadar yadda abubuwan suka faru take ita ba albajira ta haifa ba ta kai ta makarantar yarinyar kuma ta yi karatu ah manyan malaman mu da kuke ji yanzu ai da yawan su wasu a da ibnu abi raba a shaji da yake rabin cikin sa a wace amma idan mutum ya je fatawa gurin Abdullahi da Abbas sai yake da gaina ka kanka ce daga maka yake kuma ka tsanna ko ka tawo gurina da adawu kan dalibin sa ne ba shi ne wataran wani ya ga an zo gwamna ya zo ana yin tawafi ya tsabe wa adawu ibnu abi raba gefen bakin sa ma ya wuce ke fitowa amma ya rafe ana sai wani ya tambaya wai waye wannan aka ce kai a dawo kenan girma ba ilimi sun suna girma ba ilimi matuƙa ba kudin mutum ke girma ba kawai ba ilimi to ga tunan da yawa in ana baka labarin kana duba wannan magabatan za ka ga da yawan su Ahmad Ahmad ai da sunan ma za ka gane ne matsalar sa garara garara yake gani amma babban malami ne da ake shiga a majalisin sa sai ka yi zama za ka je karatu gurin Sulaiman bin Mihran sai ka isa to saboda haka wannan shine to kaga wanda yake da wannan ya taso a nan ba ba kai shi makaranta ba kasar Hausa da wato ya zo yana yi wanda yake zuwa makarantar ma yana faɗa ina ga wanda bai taɓa zuwa makarantar ba min ba bi aula ni da naga almajiri ma lokacin na sabi tsawojin ita da in ta zo ba ma dan annabi take cewa ba dan jiso take cewa ba ta ba wuce ya ce ‘yan sokoto mata da miji su biyu sun to suna bara in suka duba yanayin kowai za su rika dan diesel idan an ganka da shiga kuma a taya ɗinka na musulmi na bahaushe ya ce don annabi Muhammad ka bayan ni wannan muna zaune cikin mota da zuwa tana tana bara haka to saboda haka duk wannan abubuwa ne waɗanda an saba da su amma ba kyau ba kyau don za a rantsuwa da Allah kawai yake shine ba ne ya gaya mana wa annahu la dafi'a lahu anhu anna azabahu waqi'un bi'adani azabar Allah madaukakin sarki za ta fado za ta fadawa waɗanda suke maki a Allah yace shi um um faturu huwa jabal alladhi yakunu fihi ashja bayanin da ne da wasu malaman suka ce ato shine dutsen da yake da tsirrai a jikinsa matsalin da jikin laman lawa alaihi musa kamar wanda annabi musa Allah ya yi magana da annabi musa alaihi salam wa sala minhu isa sannan aka aiko annabi isa daga wannan gurin wa ma lam yakun fihi jadarun la yusamma sura malai ji dutsen da ba a ba shi da tsirrai a jikinsa ba a kiransa da ato ana cewa da shi jabalul kawt kitabin masur kuma huwa lawul mahfuz mun yi bayanai akan wannan maganganun da aka yi وكما كتي الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا إذا لا يتجي رشي منشور wannan kuma baitul ma'mur shi ma mun yi bayanin sa cewa ga abin da yake nufi da baitul ma'mur wa saqatul marfu sufyan al-thawri da imam shu'ba suka da imam simak da abu al-ahwas da khalid bin ar'ar suke cewa saqatul marfu shine as-sama shine kuma sufyan al-thawri ya karanta wannan ayar da na kawo سورة الأنبياء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون haka ma mujahid da imamu katada da imamu suddi da ibn jurai da ibn zaid duk wannan zabun su kenan haka imamu jarir tabari sai kul mufakkirin shi ma ra'ayin su kenan amma arabiyu bin anas kamar yadda yazo a cikin wato ibn abi hadid ya kawo wannan shi kuma yake yani annahu saqafun al-arshi الأرجع الجليل جناء السقف المرفوع أنه سقف لجميع المخلوقات سوى ويجيره يجد كم هلسو الأرجع أسمى قوة تهلسة يجي Yanzu akwai maganganu ne da malamai suke ta kawowa. Albaharin Mansur shi ma rabi'u bin Anas yake huwa babu ladhi da ta nari. Ruwan da yake kasa al'arshi. Wasi a kursiyu samawati wa kana arshuhu 'ala al-ma'i. saboda haka sai ce wannan ruwa ake nufi inji rabi'u bin anas wai daga nan ruwan sama yake sakowa jumhur kuma suka ce a wannan shine wannan tekun da kuke gani shine a wato al-bahr al-mazkur kuma mun yi bayanin sa wai zalbi haru sujjara cewa ruwa ne bi wato gobara ce za ta taso daga teku shine al-bahr al-mazkur inna azaba rabbika lawaqi lallai azabu azabar ubangijin ka sai ta tabbata malahu min dadi ai laysa lahu dadirun yadfa'u anhu ba wanda yake cin kudi wannan wato azabar daga waɗanda za ta samu idan arada Allah bihim zalim idan Allah ya nufa shi cewa ta je ta taba wasu bayi yawma tamuru as-sama'u mawra ibnu abbas da imamu qatada suka ce ta ta'araku ta'arikan ranar da sama za ta rika girgiji girgiji ta rika girgizawa iya girgizawa sannan igiyar ruwanta wata tarkawa ga wata fa wailin yawma idin lil mukazzibin ay wailin lahum zalika yau azabar Allah bane ya tabbata a gare ta wannan yini ya Allah ya gire alladina hum الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah yake alladina hum sune waɗanda fi khawdin cikin wargi cikin al'amuran duniya yar abu da cewa ta duk abin da yake na duniya ne kawai shi ke kuda shi kawai ta yawma yud'una ranar da za a tunkuda su ila nari jahannam zuwa cikin wutar jahannama jahannam iya tunkudawa bayan an tunkuda su kuma a ce hadihi narun da kuntum bi hadu tabiru wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna kayyatawa a duniya da ni maga ya fice da karo je kabila ba wata azaba a fati arun hada Allah yake ita ba wannan wutar yanzu da aka tunkuda ku ciki ita ba sihirin ce dabo ne tsadi ne am antum la tujirun ko ko kune ba ku a gani itlawha ku shiga ku kore a cikin fasbiru ko ku yi hakuri aula ta ziru ko kar ku yi sawawun alaikum duk ɗaya ne duk ya rage na ku ko ku yi hakuri ko kar ku yi duk ɗaya ne inda ma jiji zauna kadai za a saka muku ne ma kun tunta amalu abin da kuka kasance kuna aikatawa to bari mu ne ma ne yake yace الذين هم في قول يلعبون أي هم في الدنيا يخوضون في البادي الدنيا سنة قوتا duk cikin wata barna shine magana da nayi abin da idan ka kace mun san cewa dan adam yanzu da wahala ka raba shi da san wato wata amma kar ka take watan ka ya zama yarin jayi lahira na wannan magana ai ka ga yanzu bari mu dawo da bana da yanzu za a yi super din Najeriya final din nan ko akwai wanda ba za su zo ba Allah da a ce bakwai za a yi za a shiga bakwai zuwa takwas to wallahi wasu ba za su zo ba saboda kar wasan ya wuce wannan kuskure ne domin ka bibi da baka san ma ne manufar halittar ka ba ina ga wani muna da tauna yanzu ran Laraba ya kage da muke karatu a kowace da yawa mitin haka saboda Najeriya tana yi da wata kasa banda abun sa wasan nan ba bayan an gama za ka je dawo da shi ka gani za ka je dawo da shi kai kallo ka ga abin da baka gani ba sannan a filin kwallo mala'iku ba za su kewaye ku ba mutuwa ba za ta sauka a adali ma jin haushi ne da tashi wato da depression da yake tashi duk shi yake kama da amma a gurin karatu tunda muka zauna yanzu kafin zo sai kafin zo suna zauna wasu ma nan sai magarba tun lokacin mala'iku suke ma addu'a mutuwa take sauka a kanka sannan ana ta nema ma gafara a filin kwallo uwa zai nema ma gafara a wajen kallo babu sannan wannan da aka yi na lati na ranar laraba sai da laraba ta aiko sai da aka yi awa biyu da wani abu ba don sai da aka tafi extra awa uku ba ka da aka duk a wannan lokacin in gurin karatu ne a wannan lokacin mala'iku ne za su kai ma addu'a haka annabi ya faɗa ga hadisin nan da yawa mun sani idan mutane suka zauna suna yadda dara suna fi baitin min buyutin lahi suna darasi cikin ɗaki daga ɗakunan Allah ba mutanen da rasu haka illa nazalat alaihi mustakila annabi yake ba sai sai rutuwa ta sauka kan wa gashiya tubu rahma sannan rahma ta lullube su duk alin da muke da rahmar Allah a yanzu wa hafathumul malaika sannan mala'iku kuma su kewaye mu mala'iku sun kewaye mu gaba daya kawai ya ce kuma sun kewaye ma ke saka takalmi ai ba ina din takalma suke ba eh eh ba ga din takalma suke ba wa zakarahum Allahu bi man inda sannan mala'iku su rika kawo su nan eh waya daya mala'ika ya ce ya ubangiji Yusuf da Abu Talha yana nan a ce sana Abdullahi yalwa yana haka za a yi kiran sunayen mu eh waya daya a filin kwallo ba sai dai wani sai ya ce ka ta ka je tura ba a jarba ko mu an kai yuhu an ce so ne zage ka sannan ga jinin kana hawa wasu ma kai ai mutum wani na karanta sun mutu ba wani ba sai su yi cewa Allah bayanin cewa saboda wato birgiti ne yasa suka mutu faratu Najeriya na wani muna da tauna da shi mataki ne yake kaga duk a hori a hori hori ina na kallo da har yanzu in procrastination ba da aikin yi rike kallon ban nace masa nake amma ba na fifita abin da yake mai muhimmancin kalli wannan nake wa rage wannan ba duk abin da na san lada zan samu a kansa nake ba zai yi kare shi kuma ta kallon ba in so nake in kalla yanzu na mutu in na gama karatun nan sannan zan je buɗe waya ta in dan a ba dai za ta tace za ta kuka ba zan gani zan gani saboda haka ya kamata matasan mu su fahimci wannan manufar halittar shi ne ibada an san ba za a iya hana da kallon bal ba akwai lokacin da za ka zo ka dena da kanka za ka dena amma Allah yana gwada ka ne yayin da ga abin da ka kake so ga kuma bukatar Allah to anan ne za a gwada imanin ka dama yanzu labari na ra'ayi kai kallon wasan hausa ne dare ka ba drama ba kai ka ba kuma ka tawo kawai yanzu za a yi bakwai zuwa takwas kai tawo ka ba lada domin dama dan bai dame ka bane inda za ka damu na rai yanzu to kana son kallo amma kuma ya ci karo da karatu sai ka ce to bari in hakura da jiki ta gurin karatu to anan ne kake da cikakken lada to wani abubuwan ko da yake ya kamata mu rika gwamawa bayan Allah akwai abin da matashi zai wahala ya rabu da shi lokaci guda amma ya kamata idan Allah ya tashi gwada ka ci jarabawa ka ci jarabawa yau ma dan ta karfe 8 takwas ce ko tara to kaji tara ne ba to dan ka tara Allah ya tsaye na yau ga wani bala'i da ya shigo ta da ake matasa yanzu yara za da suna dating a zo wanda ya sa in ba Najeriya ce ta kuma na sa dubu biyar wanda ya ce in ba ci Najeriya ba ni kuma na sa dubu biyar wannan ta ce Allah ya ce saboda haka mutum ya san ya san amsar da zai ba wa Allah ya sani Allah ya haramta abu kana yi Allah ya tsawai to wannan shi wato suna cikin wargi da wasa yin abu da suna ta wasa a ba jikki ma annama khalaqana kum abatan wa annakum ilayna la turja'un Allah ya ce kula da ma na alce ku ne dan wasa kuma ba guri na za ku dawo ba fa ta'ala Allahul malikul azza Allah ya fi karbin ya halitta dan wasa a ya tabu insanu an yi taraka sila dan adam mutum yana tsammanin za a halice shi a kyale shi karan shi ne bature ma in yayi waya da ma lokacin da yake sako ta mota an ta biyo sabuwa da ma lokacin da take zuwa duk wani electronic da ma lokacin da take zuwa sai Allah ya halitta ya baka kawai ba ma lokacin da ma lokacin aka turo ka shine Qur'ani da hadisi وشين الذين هم في خوض يلعبون قال يجي يوم يدعون ranar da ai wato yirfa'una wa yusaqun la tunkuru a koro su ila nari jahannam zuwa cikin wutar jahannam da an tiya tunkuda kar kana su za a rike ba ta rai ku ku muje ba tunkuda su za a rike haka imamu mujahid da imamu jabi da sudi suka fara hadi kuma ana tunkuda ga ana ga musu magana ana hadihi narun lati kuntum bi hadhihi kadibu wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa ba ku ce karya wace dogata ana tura ta ana gaya musu magana ai ka kula lawun zabaniya zabaniya ne za su rika gaya musu wannan magana ta tariya da wata wuce kan dakkon kasar kansu da muna na musu sannan su rika cewa da su a basirun harada ba annabi ya zo da qur'ani ba annaba sun zo da qur'ani sai su yi wannan dabo ne kafi ne ya tambaye da shi to wannan din ma tsafi ne shi ma rufa idan ne amma an ji bula to shi ko ku ne ba ku gani ku yi jainin aidon ku ku gani ku ne ba ku gani ko ko gaske ce wannan wutar ya la yi islauha ay udkhuluha dukhulu man tagammarahu min jami'i jahati irin shigar da wato zafi shi ne shigar da za ta nan da dukkan zafi jikin ba wani tsari da za ta bari shine islauha ku shiga cikin ta ku kone fasbiru ku ya kuri aula ta biyu ko kar ku yi tawawun alaikum duk ɗaya ne ai tawawun sabantum ala azabiha wa nakaliha aw lam tasbiru ku ya kuri abu ta azabar da take ciki da narkon da yake ciki ko kar ku yi la wa'ida lakum anha ba ku da wata wani guri da ku iya guje mata wala khulasa lakum minha ba kai ku kuta daga wannan mutar ba inna ma tiji zauna ma kuntum ta'malun ana saka muku dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa ne a duniya ai ta'maluna wala yuzlimu Allahu ahadan wala yajlimu rabbuka ahada ubangijin ka baya zalunta kowa sai Allah yake إن المتقين في جنات ونعيم na'am فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Allah madaukakin sarki yake innal muttaqina kun ga yadda Allah yake balance da kai ko da yaushe aka to aka yi magana azaba sai a yi magana rahama na kai magana rahama sai a magana azaba gafirin dambi wa kafirin taubi shadidin iqab haka ko da yaushe qur'ani yake tafiya yau wa ya zo a tarbiyu wa tarhibi ya kwaitar kuma ya tsoratar na ji bayanin yan wuta da ya ba ina aljanna ma fa kaza to sai Allah ya gaba bayani akan yan wuta shine episode din farko mun gaba da shi dan gare abin da ya shafi girman Allah madaukakin sarki da tauhidi da kiyaye tauhidi to yanzu ya gaba bayani akan yan aljanna da ni'imominta ya Allah ya ce innal muttaqina hakika shi yan aljanna fi jannati suna cikin aljanna wannan ayyukan da kuma ni'imomi ya Allah ya ce faqihina ai masrurina suna ta farin ciki ai farihin suna farin ciki bima atahu rabbuhum dangane da abin da ubangijin su ya ba su na aljanna wa waqahum rabbuhum azabal jahim sannan kuma ubangijin su ya kiyaye su ya tsare su daga azabar jahim ita ce azabar wutar jahannam ya Allah yake ne كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Allah yake kulu washrabu hani'an suna cikin aljanna nan za a rika cewa da su ku ci ku sha hani'an kuna ma da ba ba wuce ma hani'an ne yake faɗa cewa ka ci ka sha hani'an saboda haka ku ci kulu washrabu hani'an ku ci ku sha kuna ma su annashuwa da farin ciki ta hani'an shine ai congratulation shine ta hani'an kuna masu jin daɗi da farin ciki bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kun ji sakamakon ku aljaza'u min jinsil amal saboda haka sakamakon kenan an yadda bakkahuna bima atahum Allah min an-na'im suna farin ciki dangane da abin da Allah ya ba su na ni'ima min asnabil malak na daga nau'o'in kayan daɗi min ma'ajilin daga daga ababen ci wa majalibin da sha wa malabisin da tufafi wa masakin da guraren zama wa barakin da ababan hawa wa gairi zalik da wani haka shine kulu wajen rabu hani'an bima kuntum ta'malu sai Allah yake muttaqina ala surur dan aljanna sai aka jingide akan gado da gado gado daban-daban masfufatin waɗanda suke ajire eh wannan garajen a jajjera za a sa su kowa ya ka jingida akan gadonsa ina kan gado na kana kan nasa insha Allah ta'ala sai Allah yake wa zawwajnahum dadan dadawa sai Allah yake za kuma mu aura musu bi hurin ain matan hurin ain shine al-hur wato jami'i ne na haura matan da take farace sosai idan da baki wal baki baki idan da baki kirin farin farin kan ba wani wato abin da ya karwa yaji na wahala duniya da kura da bata idan kaga bakwai kyau zai fito in baki irin ya abu da farin fat saboda haka bakin cikin baki ne wuni farin cikin kuma farin ne tas to shine sannan kuma ana kiran ta ainin wato ainin kuma saboda aina uke ne manyan gidan shine aina da ba wuce yake ba ai aina ne manyan duk da za ka iya ganin aina ne muri muri idanu yanzu amma dai aina asali mai manyan idanu ake yi amin ya Allah to saboda haka shi bi hauri da ni wa zawajnahu bi hauri da ni za mu aura musu kuma huru da ni kaga ai can ba cikin suratul waqi'a Allah haka yaji mana wa fatiha mimma yatakayyaru wa lahmi aydin mimma yashahun sai wa huru da ni ka amsali lu'lu'in sai jaza'an bima kanu ya'malu shi ma a can kaga nan shi ma aiki can ma aiki ba jaza'an bima kanu yaquluna ba ya amaluna sai an yi aiki to shine ne ma da yake fada anan sai ne a mutakina ala sunnati mazbuba ibnu abbas yace wato mazbuba shine wato a gadadadin da suke a gajere suna kallon juna ba zuwa ila ba na kamar da Allah yake cewa ala sururin mutaqabilin cikin wata safar suna kan gadadadi suna kallon junan su shine masrufa ne an jera shi kowa yana kallon kowa ana hira wa zawajnahum bi hawrin ay wa ja'alnahum qalilatin salihat la muwasu abokan zama nagartattu sune salihat wa zawjatin awadu hasanan min al-hawrin kyawawan mata daga hurin shine wa zawajnahum ay an ka'anahu bi hawrin shi za ka ce ko ka ibada idan mutum ya mutu ya gama da ita kowace an gama amma wanda ibada aure in ka shiga in da aka tafi alkiyama an gama sallah sallah ka tana ita za ta yi reflection a ta ba zakka wata zakka kuma da ba ai biyo bin ma'anar ka bari ba ba ta bude biyo wannan ta ta kawai ko yau mala yan fa'u madin wala bari illa man atalla ne likafanin naka ba ya lalace tsirara ka ji ko kuma ka ji shi ba balla jara da yi zakka ka ba je kun yanke kana zai zakka ba ko kobo baka tabi da shi ba gaba dai aka wuce dinka an yi an yi rubuci a kan yanzu wani dan naka ya je yana son su kai ba wani ya ce fasu ba da an koma nan an kwaku dai kudin kuma an ko an rufa ma account ya zama dogon inda ka muku to saboda haka amma ibada aure azumi ma babu shi ma an gama da shi in ka gama da azumin duniya babu azumi a lahira kalmar shahada ku dawa tun a nan ka gama ka karga da yi ta to duk wannan sallah ba babu duk wannan alƙawarin islamu amma aure za a mai da shi a ranar alƙiyama shi za a ce wa zawwajnahu za kuma mu aura musu bi aure ne shi za da wani ya rubuta a a a fejin da yana cewa ana da cewa aure da shi ne wallahi kariya ne sai na jado an yi mugun gabo ke an yi mugun kaga shi ne yana cewa isa yin ke yawan gaya wa mutane ka buɗe idan ka yi zaɓi na ƙwarai zaɓi na ƙwarai in ka biyo wasan zuciya ka za ka yi da mutum domin duk wanda bai fara buɗe ya shafa rayuwar da na aure da mutunci shi ba ko to in bai wasa ba ya shiga wani sai ka je yana ta shan wahala yana da ƙananan shekaru zai sha aure aure ya auri wannan ba da ce zai kuma da wata ba da in dai ba yi da san nan ba kenan kuma Allah ya kiyaye to da haka wannan shine to wajen wajinahu bi aurin za kuma mu aura muku aurin ne shine mata waɗanda suke lafiyayyu ya Allah ya kiyaye والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم Allah yake والذين آمنوا waɗanda suka yi imani kuwa wattaba'atuhum dhurriyyatuhum sannan ƴaƴan da suka haifa suka bi su Gaskan wayannan iyaye ne yanzu sun mutu cikin imani sun shiga aljanna. Sannan ƴaƴan da suka bari a duniya su ma sun mutu sun shiga aljanna sai dai matsayin iyaye na fi na ƴaƴan. To shi ne Allah ya ce wata ba'atu zuriyatuhum bi imani bi imani. Sannan ƴaƴan su sun biyo su cikin aljanna su ma sun imani amma iyayen sun bi matsayi. Sai Allah ya ce alhaqana bihim zuriyatuhum dan a faranta wa iyaye sai Allah ya kebo ƴaƴan ya mutu promotion ya mai da su gurin iyaye shine alhaqana bihim zuriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay ai wama anqasnahum ba da da mun tawaye komai daga aikin su ba ba za a tawaye komai daga cikin aikin su ba sai Allah ya ce kullu mri'in bima kasaba rahim kowanne mutum dangane da abin da ya tsoro wurta rahimin rataya yake a rataya yake da aikin sa jinjina ne za mu dawo kan wannan aya sai Allah yake wa amdalnahu bi fatiha sannan sai mu kara musu bayan wannan bayan an dace ya yanka an kai ba da ta ji dadi sai kuma Allah baka kucin sarki ya kara ma da kayan marmari bi mai sahur irin wanda kake so ne wai to to Allah ga zamu tafi kan wannan والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم تاتين يسوع أول ما فقد أدري الله يبام لا ننسى وأن ممكن يكسر الله مدوكسين تنسي يا ياتي منا أفاي sai daga kimiyya ya turo cewa akwai suna bara addu'a wani kansu ya sami cutarwa daga abokan harkarsa ai hasara kwarai da gaske to muna roƙon Allah mu ɗaukacin sarki ya mai masa da alkhairi Allah mu ɗaukacin sarki ya kiyaye gaba abubuwan da muka faɗa da Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukacin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah ya suna da tsarawa da tsohon da muka faɗa Allah ya yi wa bukatun da alkhairi muna roƙon Allah ya suna da tsarawa da tsohon da muka faɗa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da tsohon da muka faɗa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da tsohon da muka faɗa iyayen da malamun da suka zama da yanke da na shugaban da gaba sai kuma ana fara da ya zama bayan da bani muna da bayan da shi ne cewa da komi da kuka na akwai da gari da ake akwai da shi da shi dai ba da jama'a an ce nan gurin tallata ne da fara cikin kodo shi a nan bayan kan wajen bayan wajen gidan Allah ya wani kuwa a abin da aka yi kuma da kwana ya yi masa bayan da shi da ne kan bakon su biyu tabbatan ko da yake da bayan kwana biyu ba na ganin da yana yawan gaba suna da kwana ya yi masa da ma ko da shi ya tsaya shi a aljanna da ma ko da shi ya bayyana ko shi ne shi girma suna da kwana da shi ne ke tsarawa ko da shi ba ma ko da wani da shi ta mata da su Allah ya yi inda ba za a yi imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da ba mu kumbinta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da ba mu kumbinta waɗanda ke yi wa ba mu kumbinta Allah ya taimake Allah ya adana mu kira da wanda da sunan da cewa a kasar mu da sun yi rayuwa da lokaci da ke ba mu da shi Allah ya yi wa mu musulmi Allah ya kara da ba mu duniya da lafiya duk abin da ya kuka kuma Allah ya kuka kuma da abin da ba za mu yi wa Allah ya kiyaye mu suna roƙa da shi ne cewa wani ba san wani ya yi wanda ta fiye wa wanda ta fiye wa ta ya mai yi da wadanda ta ta aure a wani ta da aure ko a wani da ta gina wani suna roƙa da shi ne cewa wanda ko mutum ta ta kai ta wani ma da ta rubo da wannan ne Allah ta sanya musu tausayi masu duka da اللهم إنا في غيرك أنفعنا بك أئمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من أخلاقك وكتابك وكتب عبدك يا رب العالمين سيدنا ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بشرى ربنا بجزيك عما يشكون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين. أقيم الذي لا مكان ولذلك من فضل الاختيار إن شاء الله من أقصيه مكان لأقول السن أما أمثلة إداية على مسيرة الدين ومن ثم تعالى ما أتعمل لأسفهم ومكان musamman da yake da rayar da ta kaji da ta sannan mu ba da dubo ba za a fara da ta yi da ta wani wani da na ta yi sama da mu ba da ta mabuyi da ta ya wani ta yi muna da an za a yi da wani sama da mabuyi da da duk mabatan lokaci na koyi a kawo da shi wata yi da wata amma amma dai za mu ba da ta abin da an yi da ke magana da rayar ومثل ذلك إذا كان من جنس ولا سمع السلام عليكم